الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله من أقول الله تبارك وتعالى wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan masallaci na nefa a nan ningi domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma inda muke tafsiri a cikin suratul an'am jiya mun tsaya a ayata 143 insha Allah tabaraka wa ta'ala yau kuma za mu tashi ayata 144 muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu yau muna 22 ga watan Ramadan shekara ta 1446 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 22 din ga watan uku shekara ta 2025 miladiya bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa minal ibli ithnayn wa minal baqari ithnayn tabaraka wata'ala ya ce wa minal ibili ithnain wato daga cikin raƙuma su ma guda biyu dama a bayan mun karanta cewa samaniyata azwajin ajiya min ad-da'n ithnaini wa min al-baqar ithnaini qul adh-dhakarain harrama am al-unthayn bangaro wato abin da ya shafi tumaki guda biyu ainihin wato awaki su ma guda biyu Allah tabaraka wata'ala ce kace da su maza biyun ya haramta ko kuma mata guda biyu mana namijin tinkiya da namijin akuya ko kuma tinkiya mace da kuma akuya din ko kuma abinda mahaifar tinkiya da kuma awaki din suka kunsa sune abinda aka haramta dama da Allah tabaraka wa ta'ala yace wato thamaniyata azwaj bangarori ne guda takwas to a waccar ayar jiya muka ji guda hudu to kuma a wannan ayar insha Allah shine zamu ji guda hudu shine cikon guda takwas din shine wa minal ibli wa minal ibni ithnaini wato daga al ibl ithnain su daga raquma su ma guda biyu wa minal bakri su ma kuma daga ainihin wato shanu su ma ithnain guda biyu Allah ta'ala ce kulka ce da su azzakaraini harram shin wai guda biyu ne Allah tabaraka wa ta'ala mazaje guda biyu Allah ta'ala ya haramta namijin raƙumi da namijin saniya amil unsayin ko kuma mata guda biyu din mana taguwa da kuma saniya mace amma shtamalar alaihi arhamul unsayin ko kuma abinda wato mahaifar matan guda biyu ta kunsa am kuntum shuhada idh wasakumullahu bi bihada ko dai kuna nan ne shuhada a halarce idh wasakumullahu bihada yayin da Allah tabaaraka wa ta'ala ya muku wasici da wannan ma'ana ya umarce ku da ku haramta wannan din faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba Allah tabaaraka wa ta'ala yace wane ne fi girman zalunci fiye da wanda ya kirkiri ƙarya ga Allah tabaraka wa ta'ala liyudallan nasu bi gairi ilimin domin ya batar da mutane ba tare da ilimi ba inna Allah la yahdi al-qawma zalimin lalle Allah tabaraka wa ta'ala bayya shiryar da mutane waɗanda suke azzalimai Allah ta'ala ya ce kulka ce la ajidu fi ma uhiya ilayya ka ce cikin abin da aka yi wahayi a kaina ban samu abin da yake muharraman abin da yake haramun ba ala ɗa'amin a bisa mai ci ya ɗa'amuhu da yake ci ban san wani abu ban samu wani abu wanda yake haramun ba ne a kan mai ci ba illa an ya kuna maitatan sai dai in abin na ya zamto mushe ne au daman masfuhan ko kuma in ya zamto jini ne wanda yake kwaranya au lahama khinzirin ko kuma wato naman alade ne fa innahu rijisun domin shi naman alade da jini mai kwaranya da kuma wato mushe rijisun wato wannan kazanta ne au fiskan ko kuma wato fasikanci ne uhilla li ghairillahi bi wato duk wanda aka yanka domin wani Allah wannan shi ma najasa ne kun fasikanci ne wato wanda aka yanka domin gumaka kenan kamar ni tsura ghaira bagin duk wanda ya matsu ya shiga ba yanda zai yi ghaira bagin amma ba mai wato zalunci ba wala adin ko kuma tsallaka dokar Allah ba fa inna rabbaka ghafurur rahim to lalle ubangijinka mai gafara ne kuma mai tausayawa ne su dama wato kamar yadda muka ji a ayoyin da makaranta na shekaran jiya su kafiran yahudawa suka halarta waɗansu dabobi suka haramta waɗansu su da kansu wanda suka halasta kuma suka ce iya maza ne za su iya ci mata ba za su ci kaza ba ba za su ci kaza ba kamar da muka ja baya wanda suke da ciki kuma sai su ce in sun zo da rai ƴaƴan to maza ne za su ci idan kuma suka zo a mace to sai a raba mata rabi maza rabi shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ce bangaren wato dabobi din bangare biyu ne wato yankuna ne a guda takwas ne afwan guda takwas jiya da muka ji hudu yau kuma guda hudu wa min al-ibn ithnayn daga raquma guda biyu wa min al-baqr ithnayn daga suma wato shanu guda biyu naka ce ibil ana nufin raquma din gashi lafazi ne mai mufradi amma jami ake nufi shi a irin wannan sunan ba shi da mufradi kwata kwata babu tilo dinsa a kalmarsa sai dai mutum ya koma wata kalma daban shine jamal amma ibil din ba a masa mufradi kamar wato shanu bakar suma lafazin babu mufradi saboda ismul jins ne ba mufradi sai dai akan iya saka masa bakaratu bakar guda ɗaya ce bakaratun diya kuma a ce bakar Allah tabaraka wa ta'ala yace raquma wato guda biyu daga kuma shanu guda biyu sai Allah ta ce kace da su shin mata biyun aka haramta da matan raƙumi da mazan raƙumi ko kuma da namijin raƙumi a macen raƙumi da macen saniya ko da namijin raƙumi da namijin saniya wanne aka haramta a ciki kaga wannan tambaya ce wacce take dole su ce lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da aka saukar da wannan aya din yahudawa suka sanya wato wani mutum ana ce da shi malik bin auf akan ya je jayayya da annabi sallallahu alaihi wasallama cikin abin da yake cewa kaza halal ne kaza haram ne musamman kuma abin da su suka haramta wa kansu na raƙuma da tumaki da shanu da suka wakilta shi Malik bin Auf ya je shi da annabi sallallahu alaihi wasallama cewar labari ya same mu kana haramta abubuwa wanda iyayenmu suna ci suna aikatawa abubuwa da yawa ka ce kaza haramun ne ka ce kaza ma haramun ne kaza ma ka ce in an ce an aikata haramun sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa to ai ku kun haramta waɗansu nau'ika ne na dabobi kamar tumaki da waɗansu kuma daga cikin dabobi wanda ke har kimanin kashi takwas kamar dai yanda aya ta ambata sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ta ina kuka samu wannan haramcin kuma dama shi haramcin ana nufin an haramta maza zalla ne a cikin dabobi din ko kuma an haramta mata zalla ne sai malik bin auf ya yi shiru sai ya rikice ya kasa yin magana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke ce masa ka gaya min wato sanadiyar haramta wannan abin da ya sa aka haramta saboda mata ne su ya sa aka haramta ko kuma saboda maza ne ya sa aka haramta ko kuma an haramta abin da yake cikin wato mahaifiyarsa ne daga cikin dabobi sai ya kasa magana sai ya tafi gurin annabi sai ya tafi gurin jama'arsa ya gwada cewa lallai abin da ya zo da shi din fa gaskiya ne Allah tabaraka wata'ala ya ce am kuntum shuhada ko kuma kuna nan ne a halarce ma idh wasakumullahu bihadha yayin da Allah tabaraka wata'ala ya muku wasici da wannan idan aka ce Allah ta'ala ya wasici kuma ana nufin yayi umarni yayi umarni Allah tabaaraka ta'ala lokacin kuna raye ne ya muku umarni da wannan ma'anar zancin shine ku ba kwa raye dama iyayenku ne suka haramta ku ba ku san yadda ake ba a lokacin sai Allah ta'ala ya ce faman azlamu mimman iftara 'ala Allah kadhiban wane ne fi girman zalunci fiye da wanda ya kirkiri ƙarya ga Allah tabaaraka ta'ala li yudilla an-nasa bighairi ilm domin ya batar da mutane ba tare da ilimi ba ba tare da hujja ba inna allaha la yahdi al-qawma zalimin lalle allah tabaaraka wa ta'ala bayya shirye da mutanen da suke azzalimai ma'ana bayya nusar da su su gane daidai saboda girman zalunci su idan mutum yana zalunci mafi girman zalunci kuma shine shirka idan mutum yana shirka zaka ga dolancin sa ya wuce kowa gurgurdan girman zalunci wato gurgurdan toshiyar basirar dan adam Allah tabaraka wataala ce baya shirye da mutane azzalimai ya sake cewa kul kace da su la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ni ban sami cikin abin da aka min wahayi abin da yake haramun ba abin da yake haramun ala qa'imin abisa me ci ya da'amuhu me ci da yake ci a ce kaza haramun bane a dabobi sai dai waɗannan illa an yakuna maitatan sai dai in abin nan ya zamto mushi ne karan fari au daman masfuhan ko kuma wato jini mai guda mai faranya saboda su daɗin lokacin jahiliya sai mutum ya samu dabba sai ya ƙula jikinta ya mata rauni sai ya tari jinin in ya tari jinin sai ya je ya dafa shi ya daskare sai ya ci kamar hanta waɗansu kuma su ɗabi jinin da ruwan wato anashin su sha sai allahu tabaraka wa ta'ala ya saukar da annabi sallallahu alaihi wasallam haramci akan wannan kada a ci mushe kada kuma wato a ci jini wanda yake kwaranya an rawato daga annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da halarcin ababe guda biyu wato halarcin wato wani bangare na jini jini kala biyu da kuma mushe kala biyu annabi sallallahu alaihi wasallama ke cewa uhillat lana ad-damani wa al-maitatan wa amma ad-damani al-kabid wa dihal annabi sallallahu alaihi ke cewa an haramta an halasta mana jina ne guda biyu sune ad-dihal wal kabid an hara wato an halasta mana jini guda biyu sune sefa da kuma hanta domin su ma jini ne amma su ba sa kwarenya su a daskare suke manzala ce wannan jinin halal ne a ci yace amma mushe kuma guda biyu da aka haramta da aka halasta mana sune al-jarad wal hut wato fara da kuma kifi wannan halal ne mutum ya ci wato mushen fara ko mushen kifi na fatangan to a nan kuma aya sai ta ce audaman masfuhan wato ko jini sai aka ware aka ce masfuhan wanda yake kwaranya ko dai ya zamto idan an yanka dabba ya rika zuba ko kuma tana wato tana raye ma a kula jikinta jinin ya rika zuba dai haramun ne kuma ko da an yanka a cikin cikinta aka samu tarin jini shi ma haramun ne amfani da shi ko jinin da ya zuba wajen yanka yanka ta din haramun ne ko kuma wajen fede namanta jinin da ya fito duka wannan haramun ne duka na fatan gani kun baya da haka wato shi abin da ya shafi wato shi jini din malamai suke cewa saboda shi jini ma akwai wato cututtuka da yawa a ciki yana dauke da cututtuka da yawa to musulunci kuma ya zo ya nuna wa musulmai ya nuna wa mutane wato abu da yake mai kyau ne ya halasta musu abin da yake mai cutarwa kuma ya haramta musu bayan haka maitatan wato mushe annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ma qudi'a min al-bahimati wa hiya hayya fa huwa maitat duk abin da aka yago aka gutsuro daga dabba alhali tana raye to shi wannan abin mushe ne kamar inda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mana yanzu sa yana raye ko yadda wasu ke fiɗiye ‘ya'yan wato taure ko shanu ɗin sai a cire ‘ya'yan marinan to wannan haramun ne a ci shi wannan ya zama wushe manzala ce duk abin da aka cira daga jikin dabba tana raye to shi wannan abin da aka cira ɗin da ya mushe ne kaga ba da haka ba na lalle wasu za su zalunci dabbobi ko shaka ba mutum zai iya ya kiwata yana kiwata sa ko wata dabba mai tsoka ya zo yanki naman miya a jiki ya bar shi ya warki a jima kuma ya yi kwanaki in ya ci ko ya sake yanka abu ne mai sauƙi mutane sai ta yin wannan abu sai ya zamto shari'a musulunci sai ta haramta yau duk abin da aka gutsuro daga jikin dabba alhali tana raye to shi wannan abin da aka gutsuro din wato shi mushe ne amma abin da yake abin da yake kuma na fatar dabba din wanda yake ana jemewa wato wannan kuma ba haramun bane addinin musulunci annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana aka wuce da wani dan akuya ko tinkiya ana ja a ƙasa sai yake cewa law akhastum ihabiha ai da sai ku cire kirgin ku dauki fatar ai sai suka ce da shi ai mushe ne wannan sai yake cewa ruwa da baga ruwa zai tsarkake wannan fatar ai za ku iya cire fatar mushen rago mushen tinkiya mushen akuya mushen dan akuya a cire fatar a je a jeme shi a yi amfani da wannan manzana ce wannan za ku yi amfani da shi a yi to kaga wani yanki ne na ainihin me na ainihin wato mushe din na fata an gani baya da haka abin da ya sha suka sambaye annabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin sahabbai cewa ya rasulullah in za mu yi daukar mushe za mu yi daukar wato kitsan mushe domin shi kitse ɗin ana amfani da shi wajen a shafe kwale-kwale wanda aka sassaƙa da itace na jirgin ruwa kwale-kwale irin komi ɗin nan sai su ɗauki kitsan su shafa masa ya zama jikin yayin mulmul haka na batan gani kuma sukan samu abin da suka yi na fata su rika shafa masa mai saboda kar fata ta yi kadabarbar suka ce to ma iya cire kitsan jikin mushe don yin wannan aikin manzana ce a'a kaga sai ba da amsa cewa wannan kan bai halarta ba kar a dauki wannan amma wancan ya tabbata cikin hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa daukar wato anashin fata din sai Allah ta'ala ya ce aw lahma khindirin ko kuma wato naman alade fa innahu rijsun domin shi kazanta ne wasu malaman suke cewa rijsun nan ana nufin najasa wasu suka ce rijsun ana nufin haramun domin shi haramun ne shi kuma alade duk inda aka yi magana akan haramcinsa sai Allah ta'ala ce ya ce lahama khinzirin wato naman alade malamai suke cewa abin da yasa ake cewa naman alade ba a cewa alade kai tsaye dabbobi da yawa sai a ce cin kaza haramun ne amma shi alade sai a ce naman alade haramun ne na mata an gane yadda tabirin yake zuwa tabirin qur'ani zaga yadda usulubin yake zuwa usulubin qur'ani sai zo a ce lahama khinzir ba za a faɗi sunan shi wato a ce kawai khinzir ba sai dai a ce namansa amma wasu dabbobin kuma sai a ce cin kare haramun ne kamar me annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wato ya haramta cin humurul ahliya luhumul humurul ahliya wato cin naman jakunan gida malamai suke cewa abin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake Allah tabaaraka wa ta'ala yake cewa lahamul khinzir wato naman alade saboda shi alade jikinsa namun ya fi yawa kashin da yake jikinsa ba shi da yawa saboda ka sai aka jirkitar da bangaren da ya fi yawa sai a faɗi wannan to wannan kuma yana nufin ko ina a jikinsa haramun ne ba wai ana nufin namansa ne kadai tsokarsa ce haramun ba domin laham din yana daukar ma'anar iya tsoka to ba ana nufin kayan cikinsa halal ba ne kashinsa kuma mutum zai iya kwankwatsawa halal ba a'a shi ma duka haramun ne domin malamai sun magana akan wannan wato usulubin cewar kada wani ya ji an ce naman alade ya dauka to ai tsoka kenan banda kayan ciki ba haramun bane kashin shi ma kuma ba haramun bane fatar ma wato ba haramun bace a'a ana nufin lahama khinzir ana nufin khinzir din gaba daya Allah ta'ala ce domin shi kazanta ne datti ne au fiskan ko fasikanci ne uhilla li ghairillah kuma duk abin da ya zamanto an yanka shi domin wani Allah uhilla li ghairillah bihi abin da aka yanka shi ainihin kalmar ihlal da ake kawo maganar wato bangaren yanka sai a ce uhilla li gairillah ana nufin wato abinda aka yi kara sanadiyarsa domin wato wani Allah ma'ana an yanka shi ya yi kara ya daga sauti domin wani Allah domin gunki anashin hilal wato shine daga sauti an yaka dabba ta yi numfashi ko ta yi wani kugi wanda yake gwada fitar ranta shi sa ake ce wata hilal in yana karami saboda mutane suna daga sautinsu wajen yin addu'a idan wata ya kama kuma tun a daɗin ma laraba suna in ya kama ya zamto an daga sauti da ƙarfi cewa an ga wata wata ya kama wannan shi ne ake ce masa hilal duk abin da aka yanka domin wani allah domin gumaka shi ma haramun ne a ci ko da kuma dabbar halasti a ci a ce ga rago kaga cin naman rago halal ne amma wani ya yanka rago domin gunki domin wani aljani ba dan Allah ba to haramun ne a ci wannan ragon wani ya yanka kaza ba dan Allah ba to wannan haramun ne a ci kuma akwai alamomi da ake ganewa cewa an yanka kaza ba dan Allah ba an yanka kaza dan Allah duk abin da za a sa masa ka'ida a ce lallai wato sai kaza ne kadai zai yi ba kuma mawasafat wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna misali kamar abin da ya shafi layya ba ce banda ramamme banda mai kafa daya banda kaza ba inda ba irin wannan ba misali launi a ce idan ba bakar akuya ba ce ba za ta yi ba to wannan yana gwada maka cewar an yanka domin wani allah ne ya ce an masa wani aiki ne aka ce sai an kawo bakar akuya kafin abin ya yiwu kaga halal ne a yanka rago a roƙi Allah tabaraka wa ta'ala sanadiyar wannan roƙon Allah ko kuma a yanka iya ragon kawai a roƙi Allah tabaraka wa ta'ala tawassuli da wannan ibada ta yanka din to amma idan mutum ya sanya wata sifa daban yace iya bakin rago ne zai ko sai dai farin rago kal ko sai dai wato ainihin zakara mai kaimi mai abin haka irin wannan faratun masu yi tsini iya wannan ne zai ko kuma sai bingi-bingin ka ba irin mai gashi a hargitsan nan ko kuma mai wuyanta babu gashi su kwalle to duka wannan idan an sa ka'ida lallai sai wannan ne zai yi to wannan yana gwada maka an yanka shi ba don wani allah ba ne wannan abin to wannan haramun ne a ci nama to gurin malaman fiƙihu malaman usul fiƙi suna da ka'ida akan abin da ya shafi nama ni da ke cewa malamai sun yi saɓani a mazhabance wasu na cewa al'aslu fil luhum al-haram asali akan nama gaba ɗaya kowane iri ne farko haramci ne gaba ɗaya nama sai dai wannan shari'a ta zo ta ce kaza halal ne kaza halal ne kaza halal ne wasu kuma suka ce a asali a cikin nama shine wato halasci sai dai wannan shari'a ta cire ta ce banda kaza banda kaza kamar yadda yanzu gashi a nan aya Allah tabaraka wa ta'ala ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce da su ban samu cikin abin da aka mun wahayi ba cewa kaza haramun bane akan meci sai dai kaza da kaza sai dai jini wanda yake kwaranya ko mushe ko wato naman alade to saboda kawai suke cewa asali da wato asali a cikin nama shine halarci ko kuma haramci din to amma dai wasu malamai suka yi bayani wanda yake mai fayyacewa shine shi nama sai mutum ya kalli bangarorinsa tukunna saboda yana da abubuwa da yawa a ciki na farko dabba ta halarta eh ta halarta an yanka shi domin Allah eh an yanka domin Allah kaga wannan duka me wato halarci ne domin yankawa domin wani Allah ya shiga cikin yankan da aka yi domin bikin Kirsimeti shi ma yana ciki na watan gani to sai kuma malamai suke cewa kamar imamu shafi'i yake cewa daga cikin naman da yake haramun shine abin da shari'a ta halasta a kashe shi ko ta yi umarni a kashe wannan abin to wannan abin da shari'a ta ce a kashe shi to wannan abin ya gwada cewa a wato haramun ne a ci namansa kamar misali an rawato daga annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa khamsun fawasik akwai wasu fasikai daga cikin dabobi guda biyar yuqtalna fil hilli wal haram ana iya kashe su ko a zaman gida ko ma a harami kaga in ka sa kayan harami ko a harami haramun ne a kashe dabba ba a yin farauta to koda a halin harami din ne za a iya kashe waɗannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce alhayya wato alhayyatu maciji wal gurab da hankaka da kuma wal fa'aratu da bera wal kalbul aqur da mahaukacin kare wal hidiya ko hidiya a wata ruwaya wal hidiyatu ko hidiya wato da kuma tsuntsu wanda yake karye kan amfanin gona idan shinkafa ta nuna ya zo yana kamar scissors kamar almakashi ko ya samu dawa yana balle kan to wannan shine hidda a shi ma duka annabi sallallahu alaihi wasallam za ku iya kashe wannan na fatan gani to irin waɗannan ababe da aka lissafa Imam Shafi yake cewa to cin waɗannan duka haramun ne ba da mutum ya ci naman hankaka ko naman maciji wato ko naman bera ko kuma naman kare hadisin ya ce kalbul aqur wato mahaukacin kare to shi kuma kare ko da mahaukaci ɗin ma kowanne ma haramun ne akwai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ku kashe karnuka gaba ɗaya a madina daga baya ya ce ku kashe bakin kare sai suka tambaye shi ya rasulullah mu bar shi kuma jan kare fa ya ce ai ai shi bakin kare shi ɗan ne saboda ka shi ku kashe shi mana sai ya ware kenan wanda yake ba baki ba ku kyale shi amma wanda yake baki kuma a kashe shi kaga akwai hatsari da yawa cikin kiwon kare musamman kuma wanda yake baki din ma kuma sai dai mutum zai yi kiwon kare domin ya lura da shi ya kiyaye shi wajen kula ko masa gadi ko zuwa farauta ko zuwa wato kiwo duka wannan ya halasta inda mutum zai kula da shi ya halasta mutum ya yi farauta da kare kamar da ke ya halasta ya yi farauta da sakar abin nan mikiya kuma idan mutum ya kora kare ya cuna wa wani naman daji kare da bismillah kuma in ya kama koda ya mutu zai yanka haka shi ya halasta duka to amma wanda yake baki kuma wato wannan daban ne ko kuma mutum ya yi kiwo na kare ya sake shi kawai sakaka ya ta yawo ya je can ya ɗauki wancan ya kama wancan kaza ya tsorata 'ya'yan wani ya yi kaza wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya dauki kare ba karen da yake dan noma wato kiwo ko wato gadi gadi ba to kullun za a rika cire masa kiraki ɗaya daga cikin ladansa kamar girman dutsen Uhud kenan kullun abin da ka nema kanka na kyakkyawan aiki za a yi subtracting kamar Uhud saboda ka ajiye karanka kawai yana yau akwai hatsari kin sai an yi takatsantsan baya da haka daga cikin al'amuran da aka haramta a kashe wanda ke cinsu kuma haramun ne wato shi ne annahala annabta sanawa ya haramta wato kashe kudan zuma kamar yadda ya haramta wato a kashe tururuwa to waɗannan mutum ba zai tattara kudan zuma ce bari ya soya ci ba haramun ne mutum ya ce bari ya tattara tururuwa ya soya ya ci ba shi ma menene wannan duka haramun ne na fatan gani saboda ka nama wato wanda shari'a ta fayyace halal ne to shine mutum zai ci baya da haka malamai sun yi magana cewa naman da yake halal ka ci sai ka ganshi a gurin waɗanda ko a gari ko a yankin waɗanda suke ba musulmai ba kaga nama kawai suka ce to haramun ne ka ci nama anan saboda baka da tabbas halal ne ko haram ne kuma shi kansa dabbar halal ce amma ya aka yi ya zamto namanta haka me faru mutuwa ce suka yanka suka kawo ta ko kuma su suka yanka ko kuma wani suka bewa rashin wannan tabbas din malamai suka ce to haramun ne kaci kamar yanda yake kuma idan ka samu nama gurin musulmai kuma halal ne kaci ba tare da wani kwakwafi ba tunda a garin musulmai ne kana tafiya a mota kawai kaga kana sha'awar ka sai nama kaga wani ga wani mahauci musulmi yana sayarwa ya halasta ka tsaya kawai ka saya ba ruwanka wannan naman me wane ne yanka ya aka yi duka ba ruwanka da wannan garin musulmai ne ko musulmi ne ke sayarwa to ya halasta ka saya ka ci na matan ga Allah tabaraka wata'ala ya ce fa man dur ghayra bagin duk wanda ya matsu ya shiga halin kakana kayi amma ba mai yin zalunci ba wala adin ba kuma wanda yake ya ci domin ta'addanci ba fa inna rabbaka ghafurur rahim lalle fa ubangijinka mai gafara ne kuma mai tausayawa bayi ne na'am وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون حياك الله الله تبارك وتعالى يتي وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر akan wanda suke yahudawa haramna kullu zai zufur duk abin da yake mai kofato mun haramta musu wa min albaqari wal ganami amma abin da ya shafi kuma wato shanu da kuma tumaki haramna alaihim shuhumuhuma mun haramta musu wato kitsan su kitsan saniya da kuma kitsan tumaki mun haramta wasu yahudu illa ma hamalat zuhuruhuma sai dai abinda wato bayan su yake dauke da shi awul hawaya ko kuma kayan ciki aw makhtalada bi azamin ko kuma abinda ya gauraya ya cudanya ya makale a jikin kashi to wannan shi ma babu laifi Allah tabaaraka wataala yace zalika jazainahum bi bagaihim hakan kuwa mun sakan ya musu ne da zaluncin su wa inna la sadiqun lalle mu muna da gaskiya hakan da muka musu dare maka inji Allah tabaraka wataala wa alal ladina hadu bisa wanda suke yahudawa haramna kullazi zufrin mun haramta musu duk abin da yake mai kofato az-zufur a larabci ana nufin wato farce to amma malamai suke cewa abin da ake nufi wato kofato daga ciki kuma waɗanda aka haramta masu kofatan ba kowanne ba domin gashi aya ta ce wa minal bakari wal ganami amma bangaren wato shanu da tumaki mun haramta musu kitsan su ne ma'ana me su mala kofato a jikinsu amma su ba haramta musu ba malamai suka cewa abinda aka haramta shine wato kamar raƙumi kamar wato wato ainihin na'ama wato wanda ke cewa mai son kudin jimuna kamar jimina kamar agwagwa domin wato zizufur kuma yana daukar ma'anar dabbar da take da yatsu yatsun kuma kowanne yatsa yana da alaka da dan uwansa kamar yadda kafafun agwagwa suke ga yatsun amma kuma kowanne yana da alaka da ɗayan akwai fata ko wani nama wanda yake ya haɗa tsakaninsu ya yi kamar leda haka ko kamar fata haka to waɗannan ana ce musu zuzufur to duk kafar dabbar da take irin kafar agwagwa ko irin kafar raƙumi to haramun ne a kansu wa min albaqari amma dangane da abin da ya shafi wato su shanu wal ganami da tumaki haramna alaihim shuhumahuma su kuma haramta musu wato cin kitsan su ne kitsan su din wanda idan aka yanka ciki a sami kitse tari wanda ya rufe kayan ciki a cikin dabba haramun ne su ci wannan illa ma hamalar zuhuruhuma sai dai abin da gadon bayan su ya kunsa malamai suke cewa kamar imam al-bagawi tafsirin sai yake cewa abin da ake nufi da abin da wato kitsan da ya kunshi bayan su yace da kushan da kitsan da ya kunshi gefe da gefen naman su duka an halasta musu amma akai maganar gadon baya ibnu kasir yake cewa ana nufin kitsan gadon baya kadai na fatan gani amma dai imamu bagawi wato magana da ya shine duk wani nama a wato duk wani kitse da yake kan gadon baya da kuma in an fede dabba gefe da gefe ɗin da yake jiki jikin naman to wannan shi ma wato halal ne baya da haka sai kuma wato kitsen da yake jikin kayan ciki domin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce aula hawaya ko kuma hawaya hawaya jam'i ne mufradinsa hawiyatun shine hawiya shine guda daya jam'insa hawaya wato kitsen da yake cikin kayan ciki shi ma ya halasta wato su ci aw makhtalata bi azamin ko kuma kitsen da ya caku ya cakudu da wato anashin kashi ta yanda idan an zo sassara kashin za a iya wato hadawa da shi to shi ma wannan halal ne saboda ka in sun tashi za su ci za su yanka saniya sai sun cire kitsen sun fitar gefe sai sun cire kitsen wato tinkiya sun sun fitar gefe sannan ya halasta gare su ina fatan gani har wata hadisi daga Jabir dan Abdullahi Allah kara masa yarda ke cewa ya ji Annabi sallallahu alaihi wasallam shekarar da aka yi fatahu Makka yake cewa inna Allah wa rasulahu harrama bai'ul khamr wal maitati wal khinzir lalle Allah da manzansa sun haramta cinikayyar giya da kuma cinikayyar mushe da kuma wato alade da wal asnam da kuma gumaka sai aka ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ara aita shuhumal maitati ya rasulullah me kake gani dangane da kitsan mushi fa innahu yudla bihi sufun domin ana shafe wato kwale-kwale da shi ana shafe komi da shi a shafa komi wa yudhinu biha julud ana kuma sanya wa fata domin su yi laushi wa yastasbihu biha annas mutane kuma suna kunna fitila da wannan kitse din faƙala la huwa haram sai manzo Allah ce a haramun ne sannan annabi sallallahu alaihi sallama sai ya ce sai ya ce qatalallahu alyahuda inna Allah azza wa jalla lamma harrama shuhumahuma hamaluhu thumma ba'uhu fa akalu thamanahu yace Allah ya la'anci yahudawa domin lokacin da Allah tabaaraka wa ta'ala ya haramta musu cin wato cin kitse sai suka dauki kitse din suke sayarwa sai su yi amfani da kudinsu sai wani abu su ci kaga sun ci kitsan kenan kamar yadda yake wato duk abin da yake haramun ne a sayar to ba dama mutum a wato hala haramun ne a ci ba dama mutum ya ce bari ya sayar da shi shi abu zai ci ba haramun ne mutum ya sha giya to haramun ne ko mutum ya sayar da giya haramun ne mutum ya sha wiwi ya ce to bari shi ai ba sha yake ba iya sayarwa yake shi ai ba shan sigari yake ba shi iya sayarwa ke to duka wannan haramun ne sayarwa din haramun ne a ci kare to haramun ne ma kuma a sayar da kare haramun ne wato a ci kyanwa to haramun ne kuma a sayar da kyanwa domin a fili ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani akan haramcin wato samanul bagai wasan nur ke cewa kudin da karuwa ta samu na karuwanci haramun ne in ta ɗauka ta baka ma haramun ne hakanan kuɗin da aka sayar da kyanwa kulladin nan mage shi ma haramun ne sai dai malamai suke cewa idan mutum yanzu yana da wata mage ko wata kyanwa ko wani kare wanda yake masu training irin na zamani kamar wanda ake saya na ainihin jami'an tsaro irin police dog ɗin nan wanda suke sansanar abubuwa wanda suke neman wato suke iya gano wasu abubuwa na laifi ne suke cewa wannan babu laifi a je a siyo kun ba laifi idan mutum ya siyo ya bakaci zai sayar ya je ya sayar wallahu a'lam malamai sun ba da fatawar wannan musamman wato malaman saudiya sun ba da fatawar cewa irin wannan kan babu laifi a saya kuma a sayar idan bukata ta tashi a sallamar a sai da su sai a je a sai da su wallahu a'lam Allah tabaraka wa ta'ala ya ce zalika jazainahum hakan kuwa wato mun sakanya musu ne bi bagaihim wato sakamakon zaluncinsu domin su yahudawa sun yi zalunci ta yadda suke cin riba kuma suke halalta dukiyar haramin kuma wato daga cikin zaluncinsu shine suka ware waɗansu dabobi suka halalta wa kawunansu suka haramta wa mata kuma wa inna la sadiqun lalle mu wato muna da gaskiya inji Allah tabaaraka wataala mun yi gaskiya mun yi daidai ta yadda muka haramta musu waɗansu daga cikin wato dabobi kuma maka haramta musu cin kitse mun sa musu wannan ne domin ya zamto wata ukuba gare su ce kaza halal ne kaza haramun ne na fata an gane an gane wancan kuma ai da makaranta a baya na maganar wato jini da kuma mushe wannan ba wai akan yahudu kaɗai bane akan wannan al'umma din haramun ne cin mushi da kuma jini to shi ma kuma jini din malamai akwai magana da suka yi na cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce jini da yake kwaranya haramun ne to ba a nufin ɗan ƙaramin jini domin al'amura kala biyu ne akwai waɗanda suke ko yaya abu yake nasu haramun ɗin haramun ne akwai wanda yake ɗan ƙaramin abu ana afuwa to shi jini ɗan kaɗan ɗan cikinsa an yi afuwa a kansa misali jinin da ya haɗu da jikin nama an yanka dabba kaga za ka samu in ba a wanke da ruwa ba ai jikin naman akwai jini to sai mutum ya ɗauka ya gasa to yanzu in ya ci wannan naman ya gasa da wani ɓangare na jini domin bai wanke da ruwa ba to wannan ba haramun ba ne malamai suka ce wannan jinin da yake jikin naman wannan ba haramun ba ne na matan gane ko kuma jinin da yake jikin ɓargo ko jikin ƙashi wanda yake bai fita ba har aka dafa ko aka soya ko aka gasa duka wannan an yi afuwa a kansa na
فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين فيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون hayyaka Allah Allah tabaaraka wa ta'ala yace fa in kazzabuka faqad fa qul rabbukum dhu rahmatin wasi'a idan suka ƙaryata ka dangane da abin da ka gaya musu na halas da na haram da manzancin da Allah tabaaraka wa ta'ala ya baka to fa qul ka ce da su rabbukum dhu rahmatin wasi'a ubangijin ku dai ma'abocin rahama ne wacce take wasi'a mai yalwa ko da kun ƙaryata ni idan kuka zo kuka tuba kuka karɓi addinin musulunci lalle Allah tabaraka wa ta'ala zai karɓi tuban ku zai yafi muku wannan kaga rahama ce wannan mai fadin gaske ba dan haka ba mutun ya karyata annabin Allah ai laifin sa wato ma abocin rahama ne mai yalwa to idan kuka tuba Allah tabaraka wa zai karba wala yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin ba a iya mayar da azabarsa ga mutane wanda suke mujrimai ma'ana mujrimai wanda suke wanda suka yi laifi suka saba masa idan Allahu tabaaraka wata'ala ya kama mutane da zunubansu zai musu azaba to fala yuraddu ba'sahu ba a iya mayar da wato azabarsa ba da mutane su hana su ce wannan azabar ba za a yi wasu wani ba ba da ma a yi wannan sai yaqulu allazina ashraku law sha Allahu ma ashrakna Allah tabaaraka wata'ala yace waɗanda suka yi shirka za su ce da Allah ta'ala ya ga dama da ba mai shirka ba wala aba'una ko iyayenmu su ma da Allah ta'ala ya ga dama da ba su yi shirka ba wala haramna min shay'in da Allah ta'ala ya ga dama da ba mu haramta komai ba na ainihin haramta sa'iba da ham da kuma wasila da suka yi kamar yadda muka ji a suratul ma'ida duka da Allah ta'ala ya ga dama wannan suka ce da ba za mu yi wannan ba Allah tabaraka Allah tabaraka wa ta'ala ce kadhalika kadzdzaba alladhina min qablihim kamar haka ne waɗanda suka zo kafin su su ma suka ƙaryata manzancin annabawa hatta zaƙu ba sana har suka zo suka ɗanɗana azabarmu ƙulka ce da su hal inda kun min ilimin shin kuna da wani ilimi mana akwai wata hujja ne a gurinku fatukhrijuhu lana da za ku fito da wannan ilimin ko wannan hujjar gare mu ku nuna mana dalilin da yasa kuka haramta waɗansu dabobi kuka halalta waɗansu waɗansu dabobi in tattabi'una illa zan Allah tabaaraka wa ta'ala ce ba komai kuke bibita ba fa face zato abinda kuke yi din ba gaskiya bane kawai zace zace ne kawai zato ne wa in amtum illa takhrusun ku din kuma wa in antum ku din ba komai kuke ba fa illa takhrusun sai dai karere ƙarya kawai kuke addini da kuke cewa kuna addinin Allah karya kuke ba addinin Allah kuke ba cewa kuna da gaskiya Allah ne ya halatta kaza ya haramta kaza cikin wannan abin da kuka tsara ba komai bane face illa takhrusun wato face kuna yin karya ne kawai to su sai suke kafa hujja gobe alkiyama idan Allah tabaraka wa ta'ala ya kama su da anashin zunuban su da shirkar da suka yi sai su ce lausha Allahu ma asharakna ai da Allah ta'ala ya so da ba za mu da ba mu shirka ba da Allah ta'ala ya so to kaga kenan me wato sun mayar al'amura zuwa ga Allahu tabaraka wa ta'ala kenan sun mayar al'amura zuwa ga Allahu tabaraka wa ta'ala kenan suna gwada cewa Allahu tabaraka wa ta'ala shine mai iko akan komai tunda shine mai iko akan komai ai ikon sa ne yasa har muka samu damar mai shirka lalle ikon sa ne ba dan ya ga dama ba dama ba ku rayu ba gaba daya to amma ina wannan ba zai zamto shine wato ainihin hujja ko shine ainihin dalili a gurinsu ba na fatan gani saboda haka koda sun faɗi wannan Allahu tabaraka wa ta'ala ba zai karɓi uzurinsu a matsayin wato hujja ba cewa da Allah ta'ala ya ga dama aida ba mai shirka ba wannan ba uzuri bane sai Allahu tabaraka wa ta'ala ya ƙaryata su yake cewa in tattabi'una illa zanna ku ba komai kuke bi ma sai dai wato ainihin zato kawai a baya kuma ya ce kazalika kazzaba allazina min qablihim ma'ana Allahu tabaaraka wa ta'ala ya karyace zancen su amma malamai suke cewa ba ya karyace zancen su na cewar da Allah ya ga dama ba mai shirka ba ba wannan ake nufi ba da suke kai da kuma ikirarin da suke yi na gaskiyar su wannan shine abinda Allahu tabaaraka wa ta'ala ya karyata su amma maganar cewar da Allah ta'ala ya ga dama ba mai shirka ba malamai suka ce a cikin ayan nan an musu shiru ne akan wannan ba a ce musu komai ba domin haka yake kowa kaga yayi komai wato Allahu tabaraka wa ta'ala shi ya bashi dama domin shi bashi lafiya amma kuma shi dan adam mukhayyar ne an bashi zabi cikin al'amura akwai al'amuran da yake bashi da zabi amma al'amuran gudanarwarsa shi Allahu tabaraka wa ta'ala ya biwa bawa zabi ko dai mutum ya aikata kyakkyawa ko ya aikata mummuna domin wannan in ba dan wato haka din ba kamar yadda ahli sunna suke kai shine dan adam an bashi zabi ne domin inda ba akan wannan bane dan adam bashi da zabi to sai ya zamto idan dan adam ya aikata laifi sai ya zamto mai ba abin zargi bane saboda bashi da zabi amma tunda yana da zabi ya zamto abin zargi saboda haka Allah tabaaraka wa ta'ala bai karbi uzurinsu ba kuma Allahu tabaraka wa ta'ala zai azabtar da su gobe da kiyama sakamakon wato shirka da suka yi da Allahu tabaraka wa ta'ala anan za mu takaita abinda muka dade Allahu tabaraka wa ta'ala ka sami tarayya duka cikin lada wanda kuma ne kuskure Allahu tabaraka wa ta'ala ka gafarta min muna roƙon Allahu tabaraka wa ta'ala ya amsa mana ibadojinmu ya kuma amsa mana addu'o'inmu ya kuma ƙara wa ƙasan nan da garin nan albarka da kuma zaman lafiya inda ake tashin hankali cikin garuruwan musulmai Allahu tabaraka wa ta'ala ka bada zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi